إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله للأولين والآخرين ووصية نبيكم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن عباد الله سوف نعيش مع الخطبة التاسعة والخمسين ونواصل بحديثنا عن الزكاة وفي الأموال التي تجب فيها الزكاة في الخطبة قبل الماضية فقد قلنا أن الزكاة تجب في الأموال النامية حكما أو حقيقة وقلنا أنها تجب في الذهب والفضة على أي شكل كانت زيادة على ذلك عباد الله فإن الزكاة تجب على الديون التي في ذمم الناس عباد الله إن الزكاة وهي جانب التي يغفلها كثير من الأغنياء أن الزكاة تجب في الديون التي في ذمم الناس سواء كانت من الذهب والفضة أو الأوراق النقدية فإن الزكاة تجب فيها عباد الله يوم مسلمين ƙari a kan dukiyoyin da zakka take wajaba a kansu mun yi bayani kuma ba kafin ta satin da ta shure tana wajaba akan duk dukiyar da take karuwa ta farko da muka fara ambatawa ita ce tana zama wajibi a cikin zinari da azurfa sai kuma takaddu na kudi na kowace ƙasa ne zakka na wajaba a kansu ƙari akan haka kuma ɓangaren da masu kuɗi da yawa suke mantawa shine zakka tana zama wajibi akan bashin da mutum ke idan kana bin bashi na zinari ko kana bin bashi na azurfa ko na neran Najeriya wannan bashin zakka tana zama wajibi a kan shi dole ka lissafa da shi wannan bashin a take za a biya ko kuma sai lokaci ya ja wajibi ne mai kuɗi ya lissafa da bashin da ake binsa sannan ya biya zakka amma saboda adalcin musulunci masu bashi kala daban-daban ne akwai masu bashin da in sun karɓa a zalubai ne su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa mafulul ghaniyyu hulmun taurin bashi na mai akwai ya cancanta ya biya ya ki biya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zalunci ne shi kuma din azzalimi ne to duk bashin da aka yi tauri akan shi ba ka da tabbacin za a biya ba ranar da kake da hakikanin za a biya ko wanda kake bin bashin kasur kuma matalauci ne mabukaci ne bai da abin hannun shi wannan ba a lissafawa da shi a cikin dukiyar zakka haka nan wannan bashi idan kana bin bangaren da ba ka da karfin da za ka dirsa ya biya kamar 'yan kwangila da gwamnatoci lokacin da ɗan kwangila ya gane kuɗin shi ba zai fita ta hannun gwamnati ba ba a lissafawa da irin waɗannan kuɗaɗen a zakka amma idan ba irin wannan ba ɗan uwa musulmi wajibi ne idan mutum ya tashi lissafin zakka ya lissafa da bashin da yake bin al'umma sannan ya fidda mashi zakka wancan da bai da tabbaci a kan shi duk ran da ya karɓe shi ya fidda masa zakka a wannan ranar ko shekara nawa ne yayi zakkar ta fita daidai Allah ya bada rada a kansa ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة العروض التجارية وهي ما أعده الإنسان للتكسب سواء كانت بضائع للتجارة أم أطعمة أم أقمشة أم مواشي أو أقار أو أثاث cikin abubuwan da zakka ke zama wajibi a kan shi akwai kadarori na kasuwanci duk abin da mutum ya ajiye matsayin kadara ta kasuwanci wannan abin wajibi ne zakka na shiga cikin shi filaye ne da 'yan kasuwa suke saya su ajiye in yayi daraja su sayar wajibi ne sai sun mai kuɗi a wannan ranar su fita mashi zakka in kana da fuloti ɗari kana da fuloti ashirin kana da fuloti talatin ka kira wajen lalai wannan zai yi nawa a rubuta wannan zai yi nawa a rubuta wannan zai yi nawa a rubuta ka lissafa kuɗin ka haɗa a cikin kuɗin zakka ka bada wanda suke sayan kayan abinci in yayi daraja su sayar masu sayan riɗi masu sayan gero masu sayan dawa masu sayan wake wajibi ne sai an lissafa da shi a cikin kuɗin sarka in ba a lissafa ba su ne abin da muka faɗa a farko farkon hudu ba abin da Allah maɗaukakin sarki zai wa mutum lalas da shi a ranar gobe alƙiyama haka nan wanda suke da riguna suke da yajijjika suke da kayan abinci da duk abubuwan da za a sarrafa wannan wajibi ne sai an fitar musu zakka ina masu turkar dabobi awaki da shanu illa ya tazo su sayar wannan tana da bambanci da zakkar dabobi shanun da aka turke don a saida awakin da aka turke don a saida ragunan da aka turke don a saida wajibi ne a lissafa da su a cikin kudin zakka sannan a ba da zakkarsu gidaje da ake da akwai ba gidajen da ake ma haya ba motocin da ake da akwai ba motocin da ake haya da su ba motocin da ake haya da su da gidajen da ake haya da su zakka ba ta shiga cikin su amma duk motar da aka saya dan a saida duk gidan da aka saya dan a saida wannan wajibi ne masu kuɗi su lissafa da shi a cikin zakka in ba su lissafa ba waɗannan yana cikin abin da Allah maɗaukakin sarki zai musu zalasta shi a ranar gobe alƙiyama idan kuwa waɗannan duke da muke magangana a kansu su a karan kansu sun kai lissafin zakka ko in an haɗa da sauran kuɗaɗe za su kai lissafin zakka bashi da kake bi kadara ta kasuwanci bulote da gidaje motoci idan ka haɗa su su a karan kansu sun kai zakka wajibi ne ka haɗa da su in ka haɗa da sauran kuɗaɗe da kake da akwai a bankuna da aljihu da cikin shagunanka to ka haɗo da su ka fidda zakka Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon kiyayewa Allah ka amfanar da mu da abin da muke ji abin da yake na alkhairi ka ba mu ikon yi da shi wanda yake akwai kuskure ubangiji Allah ka ba mu ikon kiyayewa da gyarawa da aikin da abin da ya dace Allah ka ba mu ikon bauta maka yadda kake so kai umarni بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أما الخطبة الثانية فنخصصها للتعزية لنؤدي فيها أنفسنا ففي هذا الأسبوع من الجمعة الماضية إلى هذه الجمعة فقد قتل ما بين الولايات الثلاث زنفرة وكذنة وميتبري عدد الذي لم يقتل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزواته الثلاثة لم يقتل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأحد وخندق ما قتل للمسلمين في هذه الولايات في هذا في هذه الأسبوع ويصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه عبد الله بن مسعود وصحابي آخر أنسيت اسمه حاليا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الساعة أياما ينزل فيه الجهل ويرفع فيه العلم ويكثر فيه الهرج قال النبي صلى الله عليه وسلم الهرج القتل ما بين الساعة أياما ينزل فيه الجهل وتكثر فيه الفتن ويرفع فيه العلم ويكثر فيه الهرج قال النبي صلى الله عليه وسلم الهرج القتل يوم مسلمين cikin khutba ta biyu muna kanmu da kanmu jaje da ta'aziyya abinda ya faru cikin wannan satin daga juma'a da ta shuɗe zuwa wannan juma'an kisan da aka yi wa musulmi a jihohin zamfara katsina da maiduguri ya zarta kisan da aka yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yakin badar da yakin uhudu da yakin ahzab an kashe abin da bai kasa rai ɗari uku da ɗoriya ba a cikin jihohin musulmi a ƙasar da musulmi suke aiki a ƙasar da jami'an tsaronta musulmi ne ina matsalar ciki yana daidai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin Allah ya tashi alkiyama za a ɗan yi wasu kwanaki a cikin wannan kwanakin jahilci zai yi tasiri wallahi din rayuwar da muke za mu shaida jahilci ya yi tasiri a fagen siyasa tattalin arziki auratayya a gudanarwa dukkanin harkokin mu tana hannun jahilai jahilci ke jahilci yanzilu fihi jahal wa yarfa'u fihi ilm a irin waɗannan kwanukan Allah zai ɗauke ilimi ba ka jin tafiyar ilimi da malam duk abin da za a yi in da sunansa addini sai dai a samu mai magana da yawun malamai ya wakilce su kafin kuma ɗan siyasa ne wata ƙilƙa za mu lalace zai magana da yawa a irin wannan kwanakin Allah zai ɗauke ilimi da albarkaci manzo Allah ya ce wa takthuru fihi fitan fitintunu zafi yawa kowa idan aka ce ya lissafa fitinar da ya gani ya san ta addabi al'ummar musulmi wallahi kowa yana da abin da zai kirga kuma kowa abin da zai kirga sun tsallake in yanzu shi wallahi fitinar in ka koma shekara goma baya kadai za ka ga rayuwar kamar babu sauran fata ƙananan yara samari 'yan matansu da samarinsu maza kowanne ka kalla kamar babu sauran fata a cikin rayuwar shi wallahi da yawa cikin iyaye fata suke da wane da wane cikin ƴaƴan ina ma ba ku lissafin ƴaƴan su takthuru fihi alfitan in ka kalla a fagen din siyasa ba Allah ba tunanin Allah a cikin su in ana wani lissafin kamar ka ce Allah ya yafi ba za a tashi alkiyama ba takthuru fihi alfitan mafi muni manzon Allah ya ce wa yakthuru fihi alharaj kisa zai yawa a cikin shi alharaj ba kuwar kalma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da sahabbai suka ce meye alharaj ya ce kisa da babu ƙaƙƙautawa a cikin shi to daga sati guda a ce an kashe adadin musulmin da suka kai ɗari uku da wani abu arru'atul busafa alfuqara alkhamilin alladhina la dakhla lahum fi siyasati al-amr wala fi siyasati al-hukuma ahamu amruhum ar-ra'y wal-zira a cikin satin an kashe mutanen da ba su da tasirin komai in ka kalli wuraren su ruwan sha ba kada ya irin su bala'i ba su da tasiri a cikin siyasa ba sa cewa komai a cikin harkar mulki kawai abin da ya dame su noma da kiwo wannan yana gaskata faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk wanda ke da tasiri a kisan da ake ma al'ummar musulmi yayi ne dan ya tabbatar da mulkinsa ko yayi ne dan ya kwaci mulki ko ya yi ne don ya ci da gumin talakawa Allah a cikin cikin lalimai ne cikin malamai ne Allah ka hana su kwanciyar hankali su da iyalansu idan cikin masu mulki ne Allah ka kwace mulkin a hannunsu in bokaye ne suka cinzura su da su da bokayen Allah ka babbaka su cikin wutar jahannama in ya tsufu ne Allah ka zubge su cikin wutar jahannama Allah ka zube su baki ɗayan su Allah ka dawo mana da kwanciyar hankali Allah ka dawo mana da zama lafiya cikin kasar mu ubangiji Allah ka ɗauki sirke ka amintar da mu lalle Allah madaukakin sarki ya bada misali wa daraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله يا بعد مثال يوم هو مسلم كتب مثال الله ما دوك wata alƙarya ce tana cikin aminci tana cikin kwanciyar hankali arzikinta na abinci da abin sha yana zuwa mata cikin sauƙi da lalama fa kafar bi al'umillah sai ta kafirce wa ni'imar Allah madaukakin sarki kafircewa wannan ni'imar ta Allah fa azaqaha Allah libasal ju'i wal khawf sai Allah ya lullube su da tufafi na yunwa da tsoro wallahi bala'in da yake faruwa ni da kai muna da tasiri mun wa Allah madaukakin sarki butulci mun kafircewa Allah madaukakin sarki dan haka sai Allah ya lallata mu sai Allah ya gana mana yunwa sai Allah ya gama mana azaba ta abin da za mu sha wallahi duk wanda ke rayuwa a cikinmu yana da abin da zai adabi yunwa yadda ake ci a baya ba haka ake ci a yanzu ba yadda mutane suke da kwanciyar hankali a abinci a yanzu ba su da wannan kwanciyar hankali ce amma inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya juya wa mutane daga daɗi a koma wuya wuya a koma daɗi har sai idan mutane su ma Allah madaukakin sarki mu karbi wannan misali ni da kai da duk jihohin da bala'in yake ciki kowa ya koma ya gyara tsakanin shi da Allah madaukakin sarki mu koma mu wa Allah madaukakin sarki da'a mu gyara zamantakewar mu cikin gidajen mu akwai matsaloli tarbiyar ƴaƴan mu akwai matsaloli aure da sakin mu akwai matsaloli shugabanni da masu mabiya akwai matsaloli mabiya da shugabannin su akwai matsaloli ƴan kasuwar mu akwai matsaloli ɗalibai akwai matsaloli duk inda ka duba an rugurguza an lalata babu tarbiyya babu addini ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu komo zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah zai canza kamar yadda ya alƙawari fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un Allah baya dakkana yunwa baya koro masifar kisa har sai idan akwai abin da muka aikata mu da hannayen mu wannan aya da hadisi da muka karanta bai zama goyon baya ga duk wanda Allah madaukakin sarki ya dora haƙƙi a kai shi in dai Allah ya dora haƙƙi a kanka wajibi ne da sunan musulunci wajibi ne da sunan kundin da kake rantsewa da shi sai ka kare rayukan al'ummar da kake shugabanta sai ka ba da gudunmawa wajen tsaron zaman lafiya sai ka ba da gudunmawa ga duk abin da zai zama da ƙasa lafiya wannan bai zama hujja yana zama hujja ne mu a karan mu mu gyara wajibi wa gare shi aikin da ya dace a kansu Allah madaukakin sarki ya shirya da mu ka dora ba akan tafarki bane da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول يا مسلمين sako ne saboda muhimmancin shi na so in gabatar da shi a bayan kuma ba akwai matsala da aka tattauna kwana biyu ko kwana uku da suka gabata yan uwa samari suka hango matsalar sun kai kukan zuwa ga gidauniyar maraya masarautar gumel gidauniyar za masarautar gumel ta yi wani dan kwarya kwaryan kwamiti wanda yake na ba da tallafi da agaji kwamitin da aka dora min nauyin shugabanci shi akwai yarwa da Allah ya kaddara ta musulunta shekara biyu zuwa uku da suka gabata an mata alƙawarurruka cewa za a yi mata kayan ɗaki da duk abin da ya dace idan lokacin ta aure ya yi idan lokacin auren ta an yi auren shekara biyu ko shekara uku da ya shuɗe abin da kawai aka shaida mun an mata kawai tabar matin guda ɗaya aka bata in take rayuwa a kan shekara uku hatta wannan azumi na ramadana da ya shuɗe akwai ran da ta yi azumi a wurin naira ɗari da za ta buɗe baki da shi mai da sai a bayan ta sha ruwan ta zagaya makwabta aka samu wata ta bata naira ɗari da sha ruwa da shi duk da haka tsawon wannan shekara uku tana nan a kan imani abin da take jin tsoro mahaifinta yana da wadata kuma ta haihu cikin musulunci tana jin tsoron kar ta koma wajen mahaifinta wannan halin da yake ciki a yi mata tasiri ya zamanto an zazzage imaninta dan da ta haifa ya fada cikin wannan matsalar da take cikin su bisa ga wannan samari suka kawo tsokaci suka kai gidauniya bisa shugabancin san amurka umarni su zo mu tattauna mun fara tattauna kuma na gabatar da al'amarin zuwa ga yan uwa da kan wannan mimbari ni abin da na dau alkawari da sunan yan uwa na musulmi da wanda suke gidauniya da suka kawo shine al'alla saboda ɗaki da suke ciki an saida kowane lokaci za a tashe su don haka akwai barazanar ɗakin da suke ciki shi ma za a tasa na yi alƙawari da sunanku insha Allah za a gina mata gida ko da ɗaki ɗaya ne a mallaka mata a sa mata abin da yake na kayan ɗaki don haka mun buɗe gidauniya da sunanta duk wanda Allah ya gode mashi kafin fita daga wannan masallacin mai dubu ɗaya mai naira ɗari biyar wanda zai aikin gwamnati ɗari biyu ko abin da ya kasa muna da bukata in an saka mai mala sanin da zai sanarwa ɗan uwa su zagaya su karɓa Allah ya ba da ikon taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umri ni'am Allah ya shiryar da mutum da ya kaddace ya tabbata kan addinin musulunci ya fi maka alkhairi a kan ka mallaki jaja ya kuma Allah ka tabbata da mu a kan addinin musulunci inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah